نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدا كوتن شاهدا وتن ذا القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan biyar a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine kasadinmu na tamanin da takwas daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتافهم فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى في السر والعلانية إذن جماعة المسلمين بس أينهم واتو من تابا آه من سيا أحاديث آه البزار دبيحكي أتكين شعب الإيمان daga ruwayar abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdaus cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ƙala la ilaha illallah na fa'atuhu yawman min daharihi yusibuhu qabla dhalika ma asabahu amma ba anan ba za mu tashi ba ko anan ne nan za a tashi hadisin magana gaba ta wa yustahabbu takraruha inda al-maut wa shidda nan ne ko na wanda na karanta din daga hi za mu tashi ko ta وروى البزار والبيهقي في الشعب وصححه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه واتو دق بزار da bai haƙi a cikin sha'abul iman rassan imani imamul albani ya inganta hadisin a cikin silsila sahiha silsilatul ahadith sahiha ya inganta daga ruwayar sahabi abi huraira Allah ya haɗa mu da abu huraira aljanna yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qala la ilaha illallah wanda duk ya buɗi baki ya ce ilaha illallah kuma ya ƙudurce ta kamar yadda aka santa kuma kamar yadda muka yi bayani na fa'athu yawman minad dahari ko yawman min daharihi to lalle wannan kalma za ta amfane shi duk tsawon lokaci ma'ana za ta zama masa mafita a rayuwarsa musamman ranar da ya fara shirye-shiryen tafiya gurin Allah subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta yusibuhu qabla zalika ma asabahu ko da abin da ya same shi kafin ranar da ya furta ta ko ya amsa ta ko ya yadda da ita wani abu ya same shi ko na kafircewa Allah ko na kaucewa tafarkin Allah ko wani a makamancin haka ina fata an fahimta ko me ya same shi a rayuwarsa ranar da duk ya furta kalmar shahada manzo Allah ya ce to wannan abun ya rushe daga wannan lokaci Allah ba zai kama shi da wannan ba shine yusibuhu qabla zalika ma asabu wato al-islamu yajibu ma qablahu shi musulunci yakan tunkuɗa abin da ya faru kafin zuwan shi ko kafin ka shige shi ko kafin ka furta kalmar shahada shiga cikinsa ko me ya same ka to Allah ba zai kula ba ranar da ka shigo musulunci ya wuce na fata an fahimci magana ya wuce wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka yi imani ko suka yi aikin kirki ko kuma suka tuba bayan sun yi abin da ba daidai ba fa'ula'ika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake canja ayyukansu daga munana su dawo masu kyau wa kana Allahu gafurar rahima Allah dama mai yawan gafara ne mai jin kai da haka daga ka tuba ka bar abin da kake mummuna ko ka bar aƙida mummuna ko ka bar tafarki mungun tafarki ka dawo tafarkin addinin musulunci to shikenan magana ta kare idan Allah maɗaukakin sarki ya taimaki bawa ya zama a ƙarshen rayuwarsa ya zama wannan kalmar tana nan a cikin zuciyar shi wallahi ko da a farkon rayuwarsa tun daga farko har inda aka zo gargaran nan babu tambelin da bai yi ba to da ikon Allah Allah maɗaukakin sarki zai yafe mishi akwai wani bidiyo da na ga profeso mansur isa yalwa ya yi sharin ɗin shi wani mutum ne a rayuwarsa ba shi da aiki illa tambele da shan giya wata rana ya sha giya ya bugu ya bugu fa sai ya zo ya matsa wa liman akan cewa sai dai ya buɗe masa masallaci zai yi sallah ka san su kuraren ƙasashen can suna da tsare-tsare idan aka idan da sallah za a rufe masallaci gare tsare-tsare dai kawai na kula da kuma mai da hankali a guraren ibada ya matsa wa liman liman ya ce masa ai an idar da sallah an idar da sallah ya ce sai an buɗe mishi har jama'a suka fara taruwa da liman ya ga abu zai zama rigima sai ya ce a'a ku bashi bari a buɗe mishi aka buɗe masa masallaci shikenan kawai liman sai ya zo ya tada nafila yana yi shi ma kawai sai ya zo ya jona da imam na fata an fahimci magana sun yi ruku'u sun yi sujjada sun ɗago sun sake komawa sai liman da ya ci gaba da ɗagowa da komawa wannan bawan Allah yana kifa akan goshinsa yana ta kalmar shahada liman yana ta gaggawar ya idar da sallah idan ba lafiya ne a yi asibiti kafin ya idar wannan bawan Allah ya cika da kalmar shahada ya mutu a sujjada mana to lahazarka ta ƙarshe a rayuwarka tana da matuƙar muhimmanci lahaza ta ƙarshe mutum karye wasa da wannan yasa ko me kake ciki ka dinga tuna cewa yanzu nan mutuwa na iya zuwa ma a wannan hali to tuna wannan na fata an fahimta zai sa idan abin da kake ba mai kyau ba ne marmaza ka bar shi ka kama mai kyau saboda tunanin karin ajali ya zo ya same ka ya riske ka akan haka to duk abin da mutum ya aikata a rayuwarsa tun farkon rayuwa har inda aka zo gargaran mutuwa to wannan lokacin minti biyu biyar goma rabin awa awa ɗaya wallahi tallahi da shi Allah zai la'akari ta ya kabar duniya kawai a wannan lokaci a wannan yanayi a wannan hali me ya aikinka na ƙarshe me ya abu na ƙarshe da a kansa ka mutu waɗancan duka Allah ba ruwansa to amma ku gane ko in ce mu gane duka wanda ya saba da ayyukan alheri da wahala Allah bai ɗauke shi akan aikin alheri ba da wahala yasa ake so ka sabarwa da kanka abubuwa masu kyau a rayuwa ko kuma in ba bai zama aikin alheri bai zama dai abin da kake yi ba sabo ba ne misali a ce ka shagaltu da harkar kasuwa na fata an gane kaga harkar kasuwa ba laifi ba ne matukar ba kai ne ka sako laifin a ciki ba kana cutar jama'a ko kana sayar da abu jabu ko kana wani abubuwa na mugunta da shauransu in dai ba wannan kake yi ba ai kaga harkar kasuwa ba ta da wata illa haka ne to ko a kanta Allah ya ɗauke ka wato ka gode wa Allah ka yi kyakkyawan ƙarfi ka ji wani ya tafi sari mota ta yi hatsari da shi ya tafi kuma shi kenan ba za a dawo ba in dai tsarin da ya tafi yana ƙarƙashin tsarin shari'a babu wata matsala to wallahi akan haiki mai kyau Allah zai tare shi amma idan misali dama ya haɗa muguntarsa ya haɗa malƙodiyarsa sannan ya tafi to sai dai mu ce Allah ya yafe amma an tafi a mummunar hali ina fata an gane wannan shi ne su zaba haka ka kula da lahazarka ta ƙarshe akan duk abin da kake domin yanzu nan mutuwa tana iya zuwa maka kuma wallahi da ita ne da wannan yanayin da ka tafi to da shi za a tahe ka annasu yub'athuna ala ma matu alai annabi yace mutane ana tada su akan abin da suka mutu akan shi jama'a ana fahimta da kyau to shine annabi yace mutumin da duk ya furta kalmar shahada za ta amfanar da shi yawman min ad-dahri komai tsawon lokaci za ta mara amfani za ta masa rana ya ce ko da yake ko da wani abu ya same shi a cikin rayuwarsa ko ma menene wa yastahabbu takraruha inda al-maut wa shidda ana buƙatar maimaita kalmar shahadar nan musamman inda al-maut a yayin mutuwa wa shiddati ala da kuma yayin tsanani an shiga wani tsanani ko tsananin rashin lafiya ko tsananin bala'i ko tsananin tashin hankali ko tsananin yunwa duka ana furta kalmar shahada saboda a nemi sauki a gurin Allah ina fata an gane faqad akhraj al-bukhari min riwayat aisha radhiyallahu anha qalat fi ihtidar ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa bayna yadayhi ina'un fihi ma'un فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وقد أخرج البخاري ما الرسول يتي إمام البخاري يفتد حديثي من رواية عائشة رضي الله عنها دقى رواية أن عائشة الله يحد أمر إتاء جنة الفردوس قالت أن عائشة تتي في احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم لوكة دا متوى تهلرتو ومن زن الله shine al-ihtidar gargaran mutuwa ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bayna yadayhi ina'un fihi ma'un a gaba ga manzon Allah akwai wata ƙwarya ko akwai wata daro ko baho ko wani a makamancin haka akwai ruwa mai sanyi a ciki fada ala yudkhilu yadayhi fil ma sai annabi ya tsoma hannunsa a cikin wannan ruwa fayamsahu bihima wajhahu sai ya dago su sai ya shafa fuskarsa da shi yana shafa fuskarsa da shi wa yaqulu yana yin haka yana cewa la ilaha illallah babu wanda ya cancanta abotawa sai Allah inna lil mauti sakarat wallahi mutuwa akwai magagi da daci annabi yana sa hannunsa a cikin ruwa yana tsamo su yana shafa fuskar shi da kayin shi yana mulke su yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat an an jima ya sake tsomawa ya dago ya shafa ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat to ana son marar lafiya ya dinga yawan maimaita wannan motsi kaɗan duk inda ya je ya ce la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah ka sabar wa kanka haka saboda in baka sabar wa kanka haka ba in mutuwar ta zo raki za ka yi ta yi raki za ka yi ta yi yasa za ka ga wasu majinyata in ka je sai ka ji kai ba za ma ka iya zama kusa da su ba gara ka fita saboda ihu da magagi da ƙaƙaji wani ma ya ta ruga ashar duk abin da ka saba da shi wala in ka zo mutuwa da shi za ka tafi yasa sabar wa kanka kalmomi masu daɗi ba kwa ga wani za a yi hatsarin mota kasusuwansa sun ragargaje a kafa ɗaya kawai karaya ta kai hudu ko biyar ƙirjinsa ya lotsa ta ciki sun kakkarye bakinsa da hancinsa da kunnensa na fitar da jini amma za ka daina karatun ƙur'ani wallahi za ka daina karatun ƙur'ani a cikin laccar da muhammadu al'arifi ya yi mai suna alhanun wa ashjar wanda ya mata take da alhanun wa ashjar sunan laccar kenan ya ba da kisar wasu mutane guda biyu wanda wasu rossofti suka ba shi labari shi muhammadu al'arifi din rossofti ne suka ba shi labari suka ce sun ga abin mamaki guda biyu suka ce akwai wani matashi alamu dai daga yanayinsa da motar da yake tafiya da ita mai kuɗi ne ko kuma ɗan mai masu kuɗi ne ɗauko mota an kunna digin ana jin waƙoƙi ana wane ne ana wane ne ya ce wallahi suka taho da motar nan suka yi karo da karo da hi da wata babbar mota tirela haka ya faɗa ya ce faltatsumata wajhan bi wajhin ala shakalin murawwa yace suka yi gaba da gaba san da gaban motar nan ya lotsa a bisa yanayi na idan ka gani dole ka tsorata an gane magana da kyau ko san da in ka gani sai hankalinka ya tashi yace wallahi rosofti suka zo da kyar suka zaro yaron nan a cikin motar nan ya gurguje mana suka sa shi a mota suka kama hanyar asibiti ya ce wallahi suna cikin tafiya in ban da rera waƙoƙin da yake ji a motar ba abin da yake rerawa ya gama da wannan yana cikin yanayi fa na magagin mutuwa amma yana rera betukan waƙoƙi ya ce haka kafin su isa asibiti allah ya zara ran shi babu wata kalma ta alheri ɗaya da suka ji ya furta ya ce to the same kuma suka sake samun irin wannan hatsarin shi kuma wani matashi da gemu da wane ne yana tafiya yana jin karatun alkur'ani sai hatsari ya same shi suka ce wallahi motar babu abin da zai taba a jikin motar komai ya ragargaje amma sautin qur'ani da rediyon motar ya ya mutu sun yi sun yi su danna ma inda za a kashe sautin wallahi sautin rediyon ta ma rediyon ta samu matsala ma da ƙur'anin yana rerawa ta ƙi mata mutu suka ce suka ɗauko shi shi ma suna tafiya da hi a mota wallahi ko ina nasa a rugurgude yake kai ɗaya daga cikin rassautin ya ce gefen abin ɗinsa muƙamuƙinsa ma haka ya murguɗe haka saboda yadda steri yadda ki fuskar shi amma wallahi suna tafiya bakinsa yana rera karatun alƙur'ani suka ce jini har ta cikin idonsa yana fita banda maganan kunne ko baki sai kafin su isa asibiti hima Allah ya dauki rayuwar shi yana rera karatun Qur'ani to wannan ita ce lahaza ta karhe da mutum ya kamata ya dinga la'akari da ita ko me kake ciki ka dinga tuna yanzu nan mutuwa na iya ta fadowa yanzu nan mutuwa na iya fado maka to idan ta fado ma ba akan yanayin da Allah ke so ba to ya zaka gamu da Allah wannan shine abin tambaya Allah ya shirye da mu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsoma hannunsa a ruwa sai ya tsamo su sai ya shafi ina fuskar shi da wuyan shi sai ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat babu abbota da gaskiya sai Allah lalle mutuwa akwai magagi akwai daci jama'a idan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hi da kansa yana jinjina wa magagin mutuwa wanda Allah madaukakin sarki ya ce masa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wannan duka take ne da yabo da jinjina Allah yake wa annabi Muhammadu amma tare da haka sanda ya ɗanɗana ɗacin mutuwa shi da kansa ya jinjina wa ɗacin mutuwa to ina gani da kai yamma habba wa dabba Allah ka bamu da sauki ya Allah to wannan dai shine dan haka Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi wa qad rawa ibnu hibbana to kuma wannan yana nuna mana falalan la ilaha illallah cewa ana buƙatar yawan nanata ta a rayuwa ko wani abu ne ka ji ƙara gararau sai ka ce la ilaha illallah ce lafiya ka ce wata ƙara muka ji ta nan saboda in baka saba da haka ba in wani ya ji ƙara ashar zai ruga haka ne ko ba haka ba baka saba ba a hiyar zaka ruga ko ka faɗo ta mummunar kalma to idan karar ta bullet ne fa kai kaya ashar kuma ta zo ta harbe ka ka mutu da ashar amma idan kara ce ta bullet ko ta bom Allah ya sauwake duka ba fata ake ba sai ya zama tana bugawa kai kalmar shahada kuma sai Allah ya tsaddara kana cikin wanda wannan abin zai samu da Allah baka tafi a daidai ba to yasa ake so bakunan musu danyatu bakinka ya danyata da yawan kalmar shahada motsi kaɗan ka ce la ilaha illallah mun karanta a baya annabi muhammad ya ce ya ayyuhan nasu ƙulu la ilaha illallah tufulihu ya ku jama'a ku dinga yawan faɗin la ilaha illallah za ku samu rabon duniya da lahira haka ne ko ba haka za ku yi rabo duniyar ku da lahirar ku to wannan yana daga cikin falalar wannan kalma da alherinta wa qad rawa ibnu hibbana في صحيحه من رواية أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه ومن كان آخر, كلا آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه تكنزي ma'anar hadisin ta ƙara fitowa a wannan ruwayar al'imamu ibn hibban Allah ya haɗa mu da ibn hibban a jannatul firdaus ya fitar da hadisi a cikin sahih ibn hibban daga hadisin ruwaya ta abu huraira abu huraira ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce laƙinu mautakum la ilaha illallah ku laƙantawa mamatanku la ilaha illallah a wannan ne aka samu saɓanin malamai na fata an gane wasu suka ce ba za a ce wana ka ce la ilaha illallah ba kawai faɗa za ka yi ta yi har sai ya kama wasu kuma suka ce a za a faɗa suka ce domin ma'anar laƙinu a larabci ana nufin wane e ka ce kaza sai ya faɗa shi ne laƙantawa an laƙantawa mutum kenan na fata an fahimci magana amma wasu ce ka dinga faɗa idan dai hi musulmi ne to zai tafi abin da kake faɗa mishi taraf zai kama haka ne ko da ma baka faɗa ba ai idan Allah ya taimake shi zai iya faɗa ai ko to amma annabi ya ce ku laƙanawa mamatanku haka idan ko ga mutum yana gargara ko an yi hatsari ko ga mutum yana ta numfashi sama-sama to daga cikin abin da za ku dinga faɗa jama'a ku dinga cewa la ilaha illallah ka zo kan mutum yana hajarar madaran ka ce ta ne la ilaha illallah an ɗauko shi a ambulance an kama hanyar asibiti ku dinga cewa wani ta ne la ilaha illallah na fata an gane ba ƙauyanci a ciki wayewa ce hadisin annabi ne jama'a idan Allah ya sa ya tsira ya tashi ya farfado falillahi alhamdu wal minnatu ba matsala idan kuma Allah ya yi kaddare tafiyarsa a wannan yanayi ka taimake shi ba ɗan kaɗan ba kuma kai ma Allah zai taimake ka akwai wanda daga cikin magabata ba shi da aiki illa idan ya ji an ce za a wani ba lafiya ya dinga sintiri kenan har sai idan ya ga alamun rashin lafiyar tasa kamar ba na tahi ba ne sai ya zo ya ta masa kalmar shahada shi kuma kullum a ƙoƙarin laƙana wa mamata kalmar shahada yake ana nan ana nan kawai sai gashi ya zo mutuwa shi ma ɗalibansa kusan mutum goma suka kewaye shi wannan ya ce akaramaka Allah ka ce la ilaha illallah wannan ya ce ka ce la ilaha illallah sai ya murmushi sai ya ce Allah ya yi min jaza'an wifaqa sakamako daidai da aikina na ce dama kullum ina kokari in lakanta mutane kalmar shahada yau Allah ya tara min sama da mutum goma a gabana suna kokarin lakanta min kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana faɗin wannan sai ya rasu duk aikin da kake wa al'umma na hidima ko ta addini ko ta rayuwa Allah zai baka wanda za su maka ko kana raye ko bayan ka mutu wallahi saboda haka ka yi ƙoƙari kada ya zama a rayuwarka ba ka da wani hidima da kake wa addinin Allah ko al'ummar annabi Muhammadu ka samu wani abu ka makalewa a ce in dai wane ne lokacin kaza yana yi za ku gan shi in dai wane ne bai wasa akan abu kaza za ka ga yayi abu kaza kar ka yadda a rayuwarka baka da wata kafa da ka rike wanda kake wa addinin musulunci hidima kar ka yadda da wannan domin idan ka mutu Allah ba za a tuna da kai ba ban gane ko kun gane ba ba za a ku tuna da kai ba saboda me saboda baka da wani abu da ka rike na hidima wa al'ummar manzon Allah to shine an- Abu Hurairah yake cewa annabi ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah sai ce fa innahu man kana akhira kalamihi la ilaha illallah indal maut annabi ya ce domin duk mutumin da ya zama maganarsa ta ƙarshe a yayin mutuwarsa la ilaha illallah ne da kalal jannata wannan mutumin zai shiga ina zai shiga aljanna in ji annabi Muhammadu yawman min ad-dahari komai daren dadewa in ji manzon Allah ma'ana duk mutumin da ya mutu da kalmar shahada ko da a ce akwai wasu laifuka da yawa Allah to lalle kuwa zai shiga aljanna komai daren dadewa shine yawman min ad-dahari wa in asabahu qabla zalika ma asabahu annabi Muhammad ya ce ko da wani abu ya same shi kafin shiga aljannar dai dole zai shiga saboda ya mutu da kalmar shahada na mai sanar da ku ko ina mai ƙara bayyana muku kan cewa akwai mutane da dama da za su shiga aljanna bayan sun sha azaba abin da kaɗai zai sa su kukuta shine kalmar shahada da suke yi. an gane magana da kyau ku mafi yawancin mutane suna da laifuffuka tsakaninsu da ubangiji amma ma damar ka tafi lahira babu shirka to ka sani cewa komai laifukan da kai wa Allah zaka kubuta to amma babbar matsalar shine Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna da yawa kuma mutane ba su yi imani da Allah ba face mushrikai ne ina ma'anar wannan maganar ma'ana mutane ga su dai da rigunan musulunci amma a mu'amalolinsu da zamantakewarsu da harkokinsu mushrikai ne wani sai ya yi shirka yake cin abinci wani ofis ɗinsa da yake zaune shirka ce take ajiye da shi nan na faɗa muku na ce wani bawan Allah a garin nan mana ba wani gari ba wallahi tallahi suka saka shi a gaba sai sun kashe shi kawai saboda yana rike da wani matsayi akwai abin da idan aka ba wannan aka ba da wannan matsayin ake kawo musu su duk wanda aka ba matsayin to akwai abin da ke kawo musu shi kuma sai zo ya ce a shi ba abin da yake samu ba abin da yake ɗauka ya sa a cikinsa don ba haƙƙinsa ba ne don haka hi bai ga wanda zai kawo wani abu ba suka ce ku to za mu yi maganin ka ya ce to sai dai ku yi magani na amma wallahi ba zan kawo muku komai ba suka je suka tura mar wani abu malam a cikinsa ya dinga nukurkusuwa a cikin a asibiti wannan maganar da nake muku wallahi bayyana ta ne kaɗai hatsari amma ta faru true life story shi wanda aka yi wa abun da waɗanda suka yi abun dukansu na samu information daga gurinsu ya dinga nukurkusuwa ɗaya daga cikinsu da ya je asibiti duba idan suna ofis ɗaya kuma ya san cewa da hi aka ƙulla wannan abun ya ga yadda wannan bawan Allah ke shan azaba sai dawo sai nemi wani yaro daga cikin yaran wannan mutumin da ke kwance ya ce da Allah ka je ka samu wani ka ce masa ya haƙuri ya ce ranka ya daɗe lafiya ya ce kaga halin da yake ciki ya ce ya ce wallahi da ni da wana da wana da wana mu muka saka shi a ciki wallahi tallahi ya ce kuma ba wani maganar inda inda mun nemi rayuwarsa ne to amma ba ni tausayi na rasa ina zan sa kaina akan wannan abu to wannan tasu ne ta bayyana ko na rantse da Allah akwai irin waɗannan sun fi shurin masaƙi suna nan a cikinmu suna faruwa to don haka karkai mamaki da Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum da yawa mutane ba su yi imani ba face mushrikai ne harkokinsu duka akan da'irar shirka ke gudana domin Allah maɗaukakin sarki ya ce lakinillahu an zalahu ilaika haka ne ayatun ko? yawwa ba lalle shi Allah shine ya sauke maka alqur'ani anzalahu bi ilmihi kuma shi ya sauko maka shi da iliminsa wal mala'ikatu yashhaduna kuma mala'iku sun shaida haka ma'ana Allah yana da ilimi kuma yana da shaida akan abin da yake da shi na ilimi sannan mala'iku sun shaida abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa don haka Allah yana sanar da komai don haka idan Allah ya ce mafi yawancin mutane mushrikai ne kar kai mamaki domin ya san me yake faɗa ban gane ko kun gane ba وروى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني من رواية معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ددي wannan falala ce ta la ilaha illallah daga Ahmad daga Abu Dauda da Hakimun ne saburi Albani ya inganta shi daga ruwayar Mu'az dan Jabal Allah madaukakin sarki ya hada mu da Mu'az dan Jabal a Jannatul Firdausi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk mutumin da ya zama maganarsa ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah ya shiga aljanna mun faɗa muku kan cewa a yasa ake so idan an ga mutum yana cikin gargaran mutuwa kar a cika yawan hira a gaban shi yau mutane sun mai da guraren jinya gurin hira wanda kuke jinya ba ku san irin abin da ke ji na raɗaɗi da zafi ba amma ba ruwanku kuna ta hirarku da taɗinku wallahi mutane ba sa gane zafin jinya sai in su ta same su abin da ya kamata kai ka tuno ka taɓa yin zazzaɓi mai zafi ya ka tuna eh ka taɓa yi da Allah ya ka ji a wannan lokacin ka san me ka ji aiko ka taɓa yin hatsari ka karye eh ya ka ji a wannan lokacin ka tuna aiko an taɓa maka operation eh ya ka ji lokacin da aka farka ka to wannan irin abin ya kamata ka dinga tunowa lokacin da ka zo gaida mara menene mara lafiya to idan kana tuno wannan sai ka dinga hara saso irin halin da yake ciki na raɗaɗi to zai wahala ka dinga surutu da hayaniya da kyalkyala dariya da tafawa da wane ne da wane ne saboda kana halarto irin abin da wannan da yake kwance yake ji amma da ke ɗan adam yana da mantuwa tun da ya manta shi halin da ya tsinci kansa lokacin da ya jinya sai ga kamar wannan ma wani kwanciyar daɗi ma yake yi bai san bala'i da azabar da yake ɗanɗanawa ba a lokacin da aka sai ka ga mutum ya zo yana ta dariya yana ta hayaniya ai ta hira a damu mara lafiya malam da hira da taɗi ya sa mafi yawancin mutane idan ba su da lafiya ba sa son gaya wa jama'a saboda iya masu zuwa gaisuwa da hira kaɗai sun ishe ka matsala su kansu wata jinya ne ta musamman ko ba haka ba ne jinya ne ta musamman maimakon ka zo bana ya jiki شفاءك الله شفاء الله يغادر السقم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك لا بأس دهور إن شاء الله كما سأدوا إن سنة نا النبي محمد سكتت السلام عليكم الله باك لا في حكة فأبنك وأن ما يزوي تفي sannan a ajiye lokaci malam ba mu da tsari ne malam a ajiye lokaci yasa idan ka je asibitoci sai ka ji akwai visit menene tai akwai lokacin ziyara saboda in an bar mutane sai su zo su hana marasa lafiyan bacci wani mara lafiyan bacci yake so ya yi ko ba haka bane jama'a wani akwai stress ne ma ya kawo shi ya kwantar da shi ya zo ya haɗu da malaria da typhoid sai ya zo ya jibge daga cikin manyan abubuwan da ake bukata ya samu shine akwai bacci wadatacce to su likitoci da ke sun san ka'idar jinya sai su ce an ba da daga karfe kaza zuwa karfe kaza ka zo ka yi visit idan wannan time din ya wuce mun rufe sai kuma gobe saboda a bar marasa lafiyan su huta amma wani sai ya ce shi karfe tara na safe zai je duba marar lafiya wala Allah lokacin ma bai tashi a bacci ba kuma ya ce dole sai an buɗe mara ya shiga ya gaishe shi idan ka je ɗin nan addu'a za ka yi addu'a nan ko a bangon duniya ka yi ta za ta zo same shi ko ba ta zo same shi ba so karka matsa wa kanka cewa dole sai ka je kansa mubasharata in kuma ka je ɗin to ka yi abu minti biyu minti biyar ka yi gaba kar ka zauna don ba gurin hira bane ba gurin taɗi bane ba gurin maganganu bane amma yanzu da guza gurin makoki shi yasa galibi duk abin da ya zama bid'a ne in mutane suka ce he sun yi to bala'i su ya biyo bayan abu saboda dama ba shari'a bane Allah bai yadda a yi ba annabi bai yadda a yi ba don haka daga kun buɗe wa kanku kofar yi to fitintunu za su biyo baya to amma alhamdulillah yanzu uwar bari ta sa mutane sun fara bari akwai wani da na sani da can shekara kusan ashirin da biyar zuwa talatin da na sani in aka yi mutuwa a gidan shi wallah za ka ɗauka biki ake yi za ka ɗauka biki ake yi abincin da kaɗai za a dafa a kori kuras gidansa za a ɗauko a zo a tsaya a bakin yan shinkafa a loda buhu biyar ko bakwai haka a je a jirgi lokacin shinkafa ba matsala wallahi wani bala'in ma ni'ima ce wallahi tallahi wani bala'in ma ni'ima ce kuna ga rashin ruwan nan da aka yi kwatamin anguwannin mutane da kaca-kaca mana mutane su zo su zubar da ruwa su bata muku layi wallahi tallahi mutane su ta fitowa abin nan rigunansu na ɓaci da menene da kwatami ga sauro tun da aka shiga skas na ruwan nan wallahi layuka suka bushe kamas kowa ya shiga taitayin shi ɗan malafar uba Allah ba da sai ga bokiti biyu ana raba shi hudu ana wanka da shi bokiti ɗaya ma da sai a raba shi takwas ai wallahi duk lokacin da ka raina ni'imar Allah to sai Allah ya nuna maka ni'ima ce ko kai waye kai abin da zai zo ya kawo ma in ya tsuguna a gabanka dole sai ka gane ashe abin ni'ima ce duk gashi kwatamin layuka duk sun bushe Allah ya sauwaje wallahi malam sai gashi kwanan nan aka yi rasuwa a gidan mutumin nan wallahi na yi tsammanin zan je in samu tanti domin idan ya tashi rental biyu yake arowa sai ya karar da kujerun wancan rental din da kanofi ɗinsu in ya je ya kare ya ce ai bai wadata ba a je gurin wani ma a karɓo shi ma a je a kwaso kujerunsa kusan guda ɗari da tantinsa kusan guda takwas duk a zo a kafa ai ta fito da abinci ana ci ana hira ana gulma wallahi kwanan nan aka yi masa rashi ni ba na ma da labarin rashin sai bayan an yi rashin an yi jana'iza washe gari sai na samu labari na ce a alhaji ne ya kamata in je in gaishe shi na buga yar kwama ta na je ina jira in yanka kwana in ga dandazon jama'a malam kawai na yanka kwana daga babu ko tsinke a kofar gida na ƙarasa na ce to an yakwa rashin akai ko dai ba shi ba ne wani suna ne aka gaya mu da gaske ashe shi ne na ce alhaji yana gida aka ce yana gida na ce a masallama ya fito akara makalla akara makalla na ce ya haji na ce alhaji ni kai ne aka yi wa rasuwa an ce ɗanka abinan na uku ne ko na hudu ya ce ni ne mana wane ne ai wane ne ya rasu na ce subhanallah to Allah ya gafarta masa a masa addu'a wallahi har zan tafi sai wata zuciya ta ce to mu malamai kun san muna da tsegumi shi mai da'awa yana da tsegumi na ce alhaji ban ga jama'a ba ne abin ya bani mamaki saboda na san da yadda ake abin nan yace a ina malam ina a yanzu ba zai yiwu ba malam na ce ya ba zai yiwu ba alhaji ya ce ina ya ce malam ka san kwanan shinkafa kuwa wallahi tallahi malam abdullahi na ce ai ba zai yiwu ba ai na ce a na ce to ai ni na ɗauka abin addini ne ai abu in addini ne ba tsada ba ko menene to sai ka yi shi jama'a haka dai ko ba haka ba duk abin da addini ne ba ruwan Allah da tsadar kaza ko kaza kaza kaza kaza sai dai ka yi an kana magana na ce to ai na ɗauka ya ce aha malam ai dama kun yi ta faɗa min kiji ne yanzu ka yi uwar bari ta zo ta tsugunna mana wallahi sai da ne dariya na ce to alhaji Allah ya ji kansa na kama hanya ne tafi to ɗan uwa ku sani addini ba ra'ayi ba ne ana yi ne based on yadda shari'a ta ce shi yasa annabi ya ce walan yashadda dina ahadun illa galabahu inna dina yusrun walan yashadda dina ahadun illa galabahu shi addini sauki ne duk mutumin da ya zo da tsanani akan addini sai addini ya rinjaye shi haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka zo da abin da ba addini ba za ka yi ka gaji kuma ka watsar dama Allah bai saka ka ba yasa in ni'ima ta zo a yi maintenance ɗinta yanzu dai kowa gane darajar ruwa ya ko ko ku gane ba har yanzu Allah ya shirye da mu وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم قال بل خال قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه أحمد وأبو يعلى والبزار daga Anas ɗan Malik barin gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama malamai suna kafa hujja da Anas a matsayin cewa ba dole ɗa sai da uban shi a raye ba zai tahi da tarbiyya matukar uwar shi ta san me take yi domin Anas ɗan Malik a gurin mahaifiyarsa Rumaisa ko Humaisa duka zaka iya faɗa ya tashi ta masa iya duk abin da ya kamata ta yi na hidimarsa da neman wato yadda zai samu tarbiyya da ta yi iyana ta yin annabi yana yin kaura da ya dawo madina hita ta kuiku ya yi gaba ɗaya hita kai gidan manzan Allah ta ce ya rasulallahi wannan na kawo shi ba shi da aiki sai aika duk inda za ka higa ka fita annabi yana tare da kai duk aikan da za ka je annabi ka aika shi duk wata ɗawainiya ka saka shi na sallama maka shi na sallama wa Allah da manzan shi yasa ana zai albarka malam yana daga cikin sahabban da suka jima a duniya yana daga cikin sahabban da suka samu albarkar addu'ar annabi muhammadu annabi ya masa addu'a ya ce allah ka ba shi tsawon rayuwa kuma ka hore masa kuɗi a jama'a kai tsawon rayuwa ba naira ai akwai bala'i ai ba naira kuma ka jima a duniya ai akwai damuwa to shi allah annabi ya mar addu'a ya ce allah ka ba shi tsawon rayuwa kuma ka ba shi kuɗi yasa aka ce duk juma'a ana sai ya danna raƙum ya yanka a gidan shi an yi sadaka an ci nama na fata an fahimci magana yana da 'ya'ya masu yawa Allah ya masa 'ya'ya annabi ya roƙa masa yawan 'ya'ya da yawan shekaru da dukiya duka kuma ana san da yi su kafin ya bar duniya yana cikin sahabban da suka jima a duniya wanda suka zo ƙarshe-ƙarshe a rayuwarsu Anas ɗan Malik malik ɗin mahaifinsa ba musulmi ba ne lokacin da ita mahaifiyarsa gumaisa ta karɓi addinin musulunci shi sai ya zuciya ya tafi sham kawai je ya nemi teku kawai ya tsalle ya fada a ciki ya mutu ya yi shahadar kuda kun san shahadar kuda a mutu kuma ba za a tafi aljanna ba to shi ma irin ta yi ya mutu ba imani an gane maganar da kyau ko so kissarsa da kissar mahaifiyarsa malamai suna kawo ta a babi na tarbiyya da cewa lalle ɗa ba lazimi ba ne sai uban shi na raye sannan zai zama mutumin kirki matukar ka samu uwar da take tsayawa akan yara wajen ta ga cewa ɗa ya zama nagari to ko kana duniya ko baka duniya karka damu Allah zai maka abin da ya kamata ina fata an gane Allah ya ji kanmu ya samu gama da duniya lafiya ya shiri 'ya'yanmu da matanmu da iyalanmu gaba daya to shi ne anas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ada rajulan min al-ansar annabi ya ziyarci wani daga cikin mutanen madina faqala ya khalu annabi da yaje yana mar gaisuwar marhin lafiya sai ce ya kawuna qul la ilaha illallah kaji ko kaga kenan wanda suke cewa kar a ce wani tane la ilaha illallah ba su da hujja ko yanzu mu ga hujja mun samu annabi ya je gaida kawun shi ya ce wani kawuna ce la ilaha illallah faqala akhalun an am yace ni kan ni har yamar wasa yace ni kan ni kawunka ne ko bafanka ne kan na ji ka ce min ba kawu qala annabi yace masa bal khalu a kai kawuna ne mana faqala sai yace masa fa khairul li an aqula la ilaha illallah yanzu kana ga idan na ce la ilaha illallah alheri ya same ni qala na'am annabi yace kwarai da gaske in dai kace la ilaha illallah kuma ka mutu akan ta to alherin Allah ya same ka ina fata an fahimta saboda haka wannan magana ce mai inganci da take tabbatar da ingantuwar idan ka zo gaida mara lafiya musamman ka ganshi a gargara to ka ce ya ce la ilaha illallah in Allah ya sa ya tafa kana da lada shi kuma ya tafi aljanna da izinin Allah al'imamu ahmad da abu ya'ala da barzar suka rawaito wanda duk yana nuna mana falalar la ilaha illallah jama'a yana nuna mana ingancinta yana nuna mana alherinta yana nuna mana wato darajarta da kimarta domin ita ce take tseratar da bawa daga wuta wallahi komai ka tafi da shi gaban Allah komai girman abun komai mutuncin shi komai kimar shi komai yadda Allah ke ganin sa idan ka je babu la ilaha illallah wata zaka shiga kuma in ka shiga ba za ka fita ba ina fata an gane kar kai wasa da wannan kalma kar kai wasa da wannan matsayi ka tara duk abin da zaka tara na ibada amma ka tsara la ilaha illallah kuma duk abin da ka ji an faɗa cewa yana warware wa mutum shahada wallahi kai hankali da shi kai hankali da shi jama'a hatta maganganu irin na hausa wanda za ka ji wasu maganganun babu ladabi ko ba tarbiyya a ciki na fata an fahimta to za ka ga kan cewa akwai buƙatar a yi nazari a kansu wasu maganganun bai kamata ba akwai maganganun da a hausa ne sana ana dangansa su da addini to amma akwai kusakurai da yawa a ciki sai dai kawai daɗin abun duk abin da ka faɗa idan ya zamanto akwai kyakkyawar niyya kai ba wa- kaza kake nufi ba kaza kake nufi to Allah ba zai kama ka yanzu misali bari ba ku misali kwa ɗaya tak yanzu cewa annabi Muhammadu ma'aikin Allah ba haka ake cewa ba akwai malaman Hausa literature da suke cewa wannan kuskure ne domin galibi duk kalmar Hausa da take karewa da wato ai a gabanta ko i da Hausa to za ka samu ismul fa'il ne ba ismul mafa'ul ba ne ban gane ko kun gane ba idan ka ce maɗinki marini na fata an fahimta magini manomi ko ma mazauni an gane to waɗannan kalmomin duka suna nuna me yin abu ne ba wanda aka yi wa ba shine ismul fa'il maɗinki me yin ɗinki ko marini me yin rini magini me yin gini ko to idan ka cewa annaba ma'aiki to abin da yake nufi ba shine mai yin aika wato kamar shi ya aiki Allah ba Allah ne ya aike shi ba ban gane ko kun fahimta ba akwai kuskure a nan ko babu amma haka ake faɗa in dai magini mai yin gini ne to ma'aiki ma mai aikawa ne haka ne ko ba haka ba ban gane ko kun fahimta ba to amma haka ake faɗa a hausa kuma haka muke ji tashi iyaye da kakannu muka ji muna faɗa amma akwai kuskure to in ka ɗauko hausa da turanci da koma wanne yare za ga akwai irin waɗannan kusakuran a dankare amma wallahi sai mutane suna da zurfin ilimi shine warrasikhuna fil ilmi din yaquluna amanna bihi masu zurfin nazari da tunani a kalmomin kuma sun san yaran hakika su suke iya gano matsalolin amma kai kawai dan naji ana faɗa kai ma ka ɗiba ka shiga da gudu ba za ka gane ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau to jama'a idan ya kai matakin da hatta irin waɗannan abubuwan malaman tauhidi da aƙida ba sa wasa wasan wajen bincike su gano kuskure ko daidai to don Allah ya za a yi mutane su dinga wasa da abin da zai tafiyar da su aljanna ko ya kai su wuta in ya zama waɗannan kaɗai ma ba a bar su ba sai ana ƙoƙarin gano kuskure a faɗakar da mutane to ta ya za a yi ka bari abinda wato wato abinda yake da muhimmanci a rayuwarka ta duniya da lahira ya zama kana wasa da shi Allah ya yi mana wa an sa'ad wa an sa'id ibn al-musayyib an abihi annahu akhbarahu annahu lamma hadarat aba talib al-wafatu جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده عند أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب منيني أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي أن يستغفروا للمشركين كو شاهدين عليهم شاهدين على أنفسهم بالكفر daga sa'idu dan musayyib Allah ya hada mu da sa'idu dan musayyib akhirul mutaqaddimin wa imamu tabi'ina sa'idu dan musayyib babban magabaci ne daga cikin magabata kusan malamai suka ce ya yi rayuwa da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi dan umar da sauransu wasu kuma suka ce a'a ya yi rayuwa dai da ainihin wato wasu makusanta sahabbai bai ga sahabbai ba ma'ana dai yana daga cikin tabi'ai wanda suka biyo bayan suwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma malami ne in ka je cikin muwadda ta imamu maliku za ka samu hadisansa masu rututu masu yawa yawanci za ka ji an nafe an abdullahi dan umar an sa'id ibn al-musayyib za ka yi ta jin waɗannan ruwayoyi ko waɗannan isnadai a cikin muwadda ta imamu maliku an gane shi ne mutumin da yana da ɗa ko ɗalibi ana ce masa kafir kamar yadda ake cewa ibnu kafir to yana da ɗa sunansa kafir wannan abin nan ɗalibi kai sori sunansa kafir sai ɗalibin matar shi ta rasu yana da hazaƙa yana da ƙoƙari to sai kwana biyu sa'id ibn al-musayyib bai gan shi ya zo majalisi ba wata rana sai ya zo an tare da karatu sai sa'id ibn al-musayyib ya tambaye ya ce kafir kwana biyu bana ganin ka a majalisi lafiya ya ce wallahi matata ne ta rasu to sai zamto akwai ayyukan da ake min to amma tun da ba ta raye ba sa samuwa sai na tsaya na yi da kaina sannan to kamar dafa abinci wanke tufafi da dai sauransu sai ce to ka sake yin aure ne ce wallahi ba zan ban yi sake ba yace duk duniyan nan dirhami na uku kwata kwata yace dirhami uku yace yace to idan na baka mata kana so yace kwarai da gaske Allah gafarta mana yace to ina da ya na baka ita yace to na karba yace kawo kwandala uku ya sa hannu a aljihu ya fito da kwandala uku ya bashi sai ya ce wa sauran ɗalibai ku kawo salati ga annabi kai kafir ka karɓi matarka ni kuma zan baka ita ni kafir na neman auren yarka wancan kaza a bisa saraki kwandala uku ya ce ni sa'idu ɗan musayyib na aurar maka da yata wancan kaza a kan sadaki kwandala uku ina ya kai salati goma ga annabi aka tashi a majalisi an zo karatu aka ɗaura auren yau 'yan duniya idan aka ta ka Allah Allah Allah Allah Allah Allah ka ji kanmu malam in wani zai aure sai duk duniya hankalinsa za tashi da dangin iya da na baba da na gwaggo da na inna ta kan tudu da na gwaggo ta gangare kowa sai hankalinsa ya tashi saboda wani kawai zai aure me ne a cikin aure na baka na bayar na karba na karba shikenan an gama amma ai ta biye-biye malam ai ta biye wallahi ba za ku hana ni magana ku daina zazzara min idanu na rantsi da Allah ba za ku hana ni magana ba ka wani zazzara min idanu kana hararata oho dai sai na faɗa wallahi sunan wani a social media wai sai na faɗa sunansa to ni ma sai na faɗa Allah malam ai ta biye-biyen banza wai za a ɗaura aure kowace tsaya ce a cikin aure oho sadaki ne kawai da waye da waye shikenan an gama ai akwai wasu mutane da suke burge ni a cikin wannan rayuwa akwai wani yaro wallahi yana gaya min yace yarinya ya gani yace yana so sai ta ce to ka zo gurin babanmu ka nemi izini kamar wasa ya ce Allah ta ce kwarai da gaske ya ce shi kenan kawai ya ɗauki abokansa mutum biyu suka tafi gurin baba da kirahi babu to muna zuwa daga gari kaza ni ne wani kaza na ga wancan ne shine nace zan zo mutu abin ita ba da mu Allah ya kawo ku lafiya wallahi malam suna zuwa a he baban ya kira yayansa da kuma babban amininsa su su uku su ma su uku tilka sittatun kamila kenan ku ba ba asharatun ba ina fata an fahimta suna zama bayan sun gaisa yace to waye ne sirikin na yace ni ne yace wata sana'a kake yace eh ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza yace a to alhamdulillah masha Allah Allah ya albarka yace kai ba wani yace eh ni abokin sa ne kai fa yace ni ma aminin sa ne yace to Allah ya muku albarka ya juya ya kalli yace yaya wannan shine wani kaza yace musu wannan yayana ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya wannan kaza wannan kaza wannan kaza ce to masha Allah sai ce to dama kai a tunaninka yanzu inda zaka aure ta nawa kake so ka bayar na sadaki ya ce eh yana so ganin zai iya bada dubu ɗari hakan nan sai ce to kawo dubu ɗari ya ce a yanzu izini suka zo ne mai ce ai an baka izini tuntuni ce kawo dubu ɗari ya ce ai ba su taho da kashi ba ya ce a ɗauko wayarka ba kana da mobile app ya ce ga account number wallahi ina gaya muku wannan true life story wanda angon shi yake ban labari ya ce saka kuɗin to ka san irin wannan kai kanka ba za ma ka duk wani tunani ma naka rubutewa zai yi wani maganar musa ko kawai umarni za ka yi ta bi saboda an buzo maka ne ta inda ma baka taɓa tsammani ba kawai za ka zo ka yi abin za ka so ka yi abin da aka ce ne don ka ga me zai faru kawai sai tura kuɗi yana tura ya ce to kai za ka karɓa ko abokinka ne zai karba ma ya ce alhaji mai zan karba ya ce matarka mana ya ce a ya ce kamar ya zan karba ya ce e za mu ɗaura aure ne yanzu ya ce ba kana son ta bai ce kware ba tana son ka bai ce ya ce to me za mu jira ya ce ka faɗa man kafin yayi wata magana ya ce kai e ba kai ne abin nan ba e to kai karba masa shi na ga alama kamar yanzu yana cikin nazari ya ce karba masa ya ce an gama wallahi tallahi a take ni wana wana ina nema wana auren wanci a bisa sadaki kaza ni wana wana na auren wa da wana aunci a bisa shikenan ya ce uzuri ɗaya kawai zan muku na ba ku zuwa rana ita yau ku zo ku tattara ta ku yi gaba ko godiya ba na bukatar a zo min na gama na gama matar ka ce kwanan nan wani yaro ya same ni a gida malam abubakar suleiman fullati shi ya tura min shi guri na wala Allah zai ji wannan magana shi ma haka ta faru da shi kwanan nan ko sati biyu ko malam malam abin nan bin abin nan malam abin nan wannan wannan malam Mustafa Gambo su suka zama akan kes din ya tura min shi gida shi ma yarinya ne suna nema ko da yake shi akwai dan sabani da ake samu tsakanin iyayenta da iyayensa to ya aka ya aka kawai ya je ɗauki yarinya suka tafi ƙauyen sun je gaishe da ƙauyen su gaisuwar sallar azumin nan wallahi suna zuwa suka ɗaure su dam a gurin daga gaisuwar sallar azumi suka ɗaura musu aure kawai aka zo aka ta tataɓar za ƙarshe dai dole magana haka ta tabbata ziyara suka je da hi da ita kawai iyayen suka ce tu a taru aka ɗaura aure to jama'a haka sa'id ibn al-musayyib yayi kun san abin mamaki sa'id ibn al-musayyib din nan magarbar fari tana yi kafir yace ina cikin gida sai na ji ana kwankwasa min kofa yace sai na fito na zo na tsaya bakin kofa na ce waye ne yace yace yace sa'idu ne gaya malam ba akramaka Allah babu ustazu ba dallatun malamai ba komai ya ce sa'idu ne ya ce ne tunanin duniyan nan ba ni da wani aboki sa'idu a garin nan don ni ba yawon tambele nake ba ya ce amma sai ne shahada ne bismillah ne addu'a sai na buɗe ƙofa ya ce wallahi ina buɗe ƙofa sai na ga malami na ne sa'idu ɗan musayyib da wannan ya tasa da ya ce ya ɗaura man aure da ita ya kawo min ita har gida yana buɗe kofa ya mika mar hannu suka gaisa assalamu alaikum lafiya lafiya ya gida ya kokari ya fama ya kaza alhamdulillah to wannan matar ka ce wannan daura maka aure da ita ka ji tsoron Allah ka rike ta amana ke ke ji tsoron Allah ke zauna da mijinki assalamu alaikum sai ka fito majalisi wallahi tallahi yace sai ka fito majalisi yace to a karama kallah shikenan kawai suka hijira kawai tura kofa yari to kun san me ya faru washe gari da asuba ya ɗauko littafi zai taho karatu gurin ubanta ita ce masa ina za ka je a karama kalla ya ce zan tafi karatu gurin malam ya ce wanda malam ya ce a ina da wani malami ne da ya wuce mahaifinki malam sa'idu dan musayyib ta ce to zauna yar gidan sa'idu dan musayyib ta karantar da kai ilimin gidan sa'idu dan musayyib marawaita wannan kisa suka ce sanda ya shekara biyar bai je majalisin baban ba saboda duk karatun da zai je dauka yar tana da hiza ta bashi ba karka ji an ɗaura mata aure a kwandala uku ka ɗauka kasganya ce eh ka ɗauka yar tallace irin taku waɗannan kwailaye da suke yawo an gane maganar da ku malama ce malam garariya garau sanda ya share shekaru sannan ya je ya ci gaba da ɗorawa ya ƙure karatunta amma kuna nan wasu suna nan fetsararrun yara mana amma idan aka je magana aurensu sai sun wahalar da kowa kuma su zo su a cikin sati biyar su daga ma hankali fala saddaka wala salla walakin kazzabat wata wallat malam buba ya ne daga kana ta kilkile dariya Allah malam Allah ya rufa mana asiri yan uwa mun dauko wannan hadisi amma mun tsaya kan sa'idu mun sai marawaitin hadisi sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da daidai lafiya za mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓin harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh